الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة قوم غوثا بالقعدة shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da hudu bayan kira annabi alaihi salatu wassalam da zaman ka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da ashirin da uku da biya idan ba mu ta ba mana cikin kitabun fasama inda za mu tashi babu tadribu tahrimu bima wal a'rab wal amwal tashi na talatin da tashi na ɗari uku da talatin da shida bada zai magana a kan bari na tara babu tabliru da halili muslima babu da yake magana a kan kaurara kautata magana haramci dangane da zubar da jini wala arabi da cin mutuncin mutane da matasa su kamar da shi sana'a a sojiyar libya duk girman ka za a iya cin mutuncin da kowa yake saboda haka wani arab akwai tajli wajen haramta cin mutuncin jama'a sannan wal abwal da dukiya dama kaɗan ake jira yanzu a fi dukiyar ka hatta kai wata yadda yanzu in ka take tunda mutane sun gane a kotu ba a ɗaura mutum a kan sirrin kai to sun yadda cewa su kuɗi a kowanne suna da suna cin kuɗin mutane yanzu ya yi da yi gurbin da ke fara shi inda ya so inda ya wuce zai tafi wata kudi ya wuce ranar to shi ke ya yi da ko da kawai sun ɗauka wa kansu wannan sana'a isa duk wata za ka yi wa'amala da shi da kuɗi to ka tabbatar kuɗin da ba za a iya tuntunar da kai bane kawai shi ne shawara ne da zan baka idan kuma za a tuntunar da kai to wallahi ka san yadda za ka yi ka'idodin da ake yi da Allah ya faɗa ta ke da ka yi to ka yi su sai ka zauna lafiya in za ka gaba ɗaya zuwa da goma da ne yake cewa ya yi da haram ya yi halal a yanzu a rasu ba wuce da ake da kuɗin kira tana tana wuce an kuri masa kuɗi da shafara a ƙara wuta kwarbin ta sallan jira wata halal yau da haka wannan shi kuma idan kai da yaro gaba an kaji yanzu musamman na kuɗi ne har ka ji abu da zai kawai ka take wani shi daga gabe da ra'ayi da zai iya yarda ba abin da ra'ayi ba ya za ka iya biya zai iya biya kaza kuɗin ka wuce yanzu a rikar yau da dubu a zai a zai dubu ko da zai yi zai shi ne kawai yanzu gaba ɗaya abubuwan haka su koma sai ka rasa wai ina musulmin suke ina musulmin suke muna da rigar musulunci amma a yanzu ake musulunci babu har yanzu to kaga abin da yake faɗa ke cewa ya kaurara haramci wajen zubar da shi a kan waya ka hajji da yanzu zai mutum ya kawo kani yanzu sun ma dai da musulunta kafin ya musulunta ya fara sarauci da wani muna magana wani tsohon kwana rabin muna raka dawa ne ya taɓa yin gangila sai a satin nan sai wani ya ce cewa kai ne a cikin neman kowane alarba ai sai mun ga dai ai wannan abin da waya ai wannan da nake a gida saboda sai da ai kana neman wato malam ma ne yake kan kana neman aya a gurin tsawa nake wahalar ya yi da neman da za ka yi wanda a waya ko a cikin gida ne daga sai ce a gida yake wani me yasa a wajen gobe na fata mu ne to ai yanzu ka mutu da wayar ba zuma da da akwai kowa mu nake shi wannan ba wata wata kawai ka nemi in tilawa da wakal ka nemi tsari a gurin Allah kai abin da zaka iya yi kawai ka bawa Allah saura shi ne kawai duk wani wata kai da zai da ake faɗa za a iya yi da shi da ya bari da saura ka bawa Allah kai a dole ka riga kai na fitowa sannan ka ji da ke waya ka baka je irin wannan abin da ake yi kana tafiya a duhu kana waya kai ka ne waya kana tafiya inda ba kowa kana waya kai ka ne waya duk ba kai irin wayannan ba ai kai abin da zaka iya yi ba Allah shike da wannan shine ana bi bakra an karbo da abi bakra dubayu bin al-hari an nabi sallallahu alaihi wasallam ka daga annabi kira da yake aka tabbata a gare shi قال يتي الزمان قد استدار كهيئة يوم ويوم خلق السماوات والأرض shi zamani yana zuwa ya biyo ne shi za a ce ba a zo kaza ki zamani ka ce wannan zamanin kaza domin Allah shi ne zamani sai dai mutanen zamani su ne marasa ke eh mu ne ba mu da kirki amma sunnar Allah tana nan a yadda take walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila mu ne masu matsala mu ne ai da misali ne yanzu mutane suna gani ba kawai cewa aka yi ce shugaban kasa ya hau hawa ishirin da hudu yayi amma yana magana akan subsidy yanzu ka je gidajen mai kake shugaban kasa ne a gidan ba mu ne shi wannan da ya kulle gidan mai ya je wani ne to wayannan matsalolin wallahi mu ne ya aibu zamanina wal aibu fina wa mali zamanina aibu siwana muna aibanta zamanin mu bayan aibun namu zamanin ba shi da wani aibu banda mu mu ne masu magana mu ne masu magana wannan da gidan man kai ba ka da tsarin da kai ba ke bakon mutane kwata kwata ba ku jiya na ke ba da misali ne karanci a karatun mu na jera wanda ya mutu yanzu 64 biliyan kai aka gani a kudinsa 64 biliyan kai wanda ka daruri kuma bai da yaya goma matar da daya sannan an yi mutum neman kuɗi ne don Allah da za a yi in dai mutum yanzu kamar wayan nan yana ɗan misali da nake yanzu buga na gaya wa ne ke nake ya za a kai da wannan gudun yace nace ba bai da za a yi sai dai mutum harkar banza ya shiga in yana tafi yana kan koken za su kare na yaya domin koken a yanzu zama ɗaya zai sha ta miliyan biyu misali bi ƙwarai kuwa saboda yanzu bauta sai kan kalwa za a ba mutum kawai sai dai ko kuma tata ko neman mata misali wanda za a yi ba kai ba kai saboda haka wannan shi ne istibodi biyan ne za a yi da ita to wannan shi ne abubuwan kaga suna nan kuma wannan gaba ɗaya shi yawan kuɗin nan sai an ba misali a kai shi ta nake yawan ba da misali ya tafi mutum ya fita yana lalle na abubakar sahu ya kwace da Umar sahu domin shi ba shi da account a Janis ba ba shi da shi a First ba ba shi da shi a GT kai duk kana da sannan kudin su ne zo su gaba ɗaya a cikin suke wani ba ta baya ba har aka zo aka kai Libya ba aka kai ba kayan da nawa kai yanzu a duro ka ba ka kada da kaya goma duk kudin da yana wanda ba kai amana da kaya ta shi ba in ka ban ka wani dai shi ba shi da mota duk sai an ba kai dai ta kan wani duk ba da duk an da yau din an da ni ni ba da da ruwa na bai da ya ce da shi ne alhamdulillah yace duk ba da duk an da yau din an da ni kai yanzu sai shi ma kake da idan zai na waka da wani kuri ina ne ko dai shige da ba to irin wannan abubuwan su ne ko da yake mutum yana tunani kuma da zai je ga wani abokin mu da yake cewa mai mutu magana ta yi zai ci saboda mutuwa ya manya ta sai da ka ko ta kada ne ruwa tana bani shi kar a zo ya ce masa kar a zo kan da mutum da na a zo me ka baka san ka ba da ayaga abin da kuke wannan yadda take nace ai tsari ne ke kyau nace ka san dai yake karanta tamamin cikin kaga ba zai yi shi ne da karfi ba sannan kuma akwai waɗanda Allah ya ce musu ilhama ya ce musu gara da ya ba da kan mutuwa ya ce da ba da mutuwa amma ya ce guri guri maka da mutuwa sai ce maka da guri guri na ce to akwai Allah ya ce wato wani ilhama ya rika rubutar da su wani abubuwa wanda abubuwan da da ba ta yi yanzu mutum da bibili don ta samu mutuwa nake to ba zuwa a jawo har su ke karamu da suke da karanci ya kamata mutum ya rika tuna wannan nake ka ga dai yadda ya halalle shi saboda za ka rage kuɗi yake haka za ka rage kuɗi wurin ka zai rika baya idan mutum yana tuna mutuwa wani alaran ma wani gwani da muke harkar dawa da sai wajen zai tafi ake masa da Allah kai wani mabarki ya yi da azumin nan mabarki ya yi ga ja aljanna su biyu sun shiga aljanna sun mace sun sun shiga aljanna amma da ya shiga ci gidansa sai ga gaba ɗaya babu babu kudi amma an yi irin filolin bitin da yawa amma ba a yi ba sai ya ce dawo sai ce wanda ya ba shi mabuɗin cewa wannan ba ba ba na bane ne sai ce masa nan ne koma sai kuma koma ya ga kuɗi gaba ɗaya to sai ya samu abokinsa wanda suka zo tare shi ma an ba shi kamar hoton ka zo a baka mukullan ya ce kuma sai ya ce sai ya kira shi ya ce ai komai ya gani a gidansa da yake da Allah ala gaba da bayan wannan mafarki da yake da yake mata kawai da mata da cewa yake mata ai alkhairi ne mai yawa yake alkhairi ne mai yawa to muna mota na ji ne muke wani kawai sai muke ce mata sai muke ni ni ne ba haka ban fara rayuwa yace wata ayyukan alkhairi Allah yake so yi wannan abin da yake gani ginin da ya gaba ya ba ayyuka alkhairi ake so ya yi sosai domin su yi baki ne shi ne ba sai direban mu da yake gan mu ba ba lokacin mota ku ta tsaya kuma a daji ba ku yi ba su gaji ba kanakawa sai muke wannan tattaunawa sai ya direban yake cewa shi ma wanda yake tafiya da mu sai shi kuma yana ganin a ai mutuwa ce sai muka ce wannan fasar da ka tana kan daidai amma ai wanda zai zo zuwa za ka ce mafi mutuwa kai ma ka san dai ba a shiga aljanna bi amin akwai a fasara akwai mutuwa amma ba za ka ce mafi mutuwa ai ba alkhairin kawai za ka dora shi shi ne ala rahman da yake ce mu ana ga wannan magana ce ka san Allah azumin da yake yi mutuwa ce amma an nuna ta ji cewa zai shiga aljanna amma ya kokari ya kara da kurkunin da yake cikin aljanna sai ba gaba ba shi ne kawai da ba ba ya yi ba ki saboda haka ko da yaushe ita rayuwa so ake zanto da rika zaman ba da rashi kawai in abu ya faru da wani karka ɗauka iya ya kai ka koyi kai da faru a kanka to dai ga mutum ya ya ya bada tsarin adam in da ni mutuwan ma bai wahala ba bai wahala ba wannan shi Allah ya sa mu dai to wannan shi da yake cewa a shi zamani zai zai dawo kamar yadda yake duk daga zamanin da Allah ya ka yi aji wato ka kabar hai a yau ba falaka samawati wal arda duk daga ran da Allah ya halitta samai da kasai yana nan aiki mutanen zamani ne ke lalacewa ba zamani yana nan kare kuwa a sanata ya suna a jara jara ita ce karar nan wata ta ji tun daga da hajjar ko an ce su mutan da wata ishirin suke ta ji ne bambanci kawai albarka ce ta ciki kai ma a yanzu duk wanda ya mai da kansa yana ayyuka na alkhairi zai ga wato a ya fi amfana lokaci akan wanda zama banza yake da sabon da zama makokin da ba ka ba za ka da bambanci da bambanci amma ka yi cikin kanka kamfani kana wasu abubuwa yau da akwai abin da za ka yi gobe ma haka tv to za ka lokutan ka ba amfani akan wanda shi baya komai kawai jira yake yake za a yi ban tsakanin bayan minit da da kaza da mandarta shi kawai wannan lokutan yake so to za za ga shi ba zai san na ji ne da ta ba a yau dai za a yi wani gir da yake shi iri ba zai gane komai ba wannan amma wanda yake da abubuwan yi to zai kai ita na amfanar zamani yake min har ba a cikin a cikin da akwai watanni hudu masu alfarma talatatin mutawali mutawaliyati guda uku a je guda uku a je zulqa'ada wa zulhijja wal muharram sha ɗaya sha biyu ɗaya wa'annan watannin ورجل مضر da rajab na kabilar mudar mun faɗi dalili saboda su wannan wannan ke jiji jawa shi ne rajab mudar annabi bai na jumada wa sha'ban wanda yake tsakanin jumada da sha'ban amma baka gane ba ai jari a aisha a jari na haza sai ce ai jari na haza shi ne wannan wannan wata ne kullum sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo sun tabbani ba ta kada sai annabi ya yi hatta ba inna annahu la yusamihu bi ghairi sai da muka yi tabbani zai kira shi da wani sunan da ba na ta ba ala ki ji alaika bil hijja wannan wannan da muke ciki ba bil hijja bane kullu ba da yau ne haka ne ya barke Allah ala ji ki ba aji waladin hada to wannan wani gari ne nan shi garin makan da kabe kunna Allahu wa rasuluhu alam sai muka ce Allah da manzo sun ka sani kada kada sai shiru hatta wannan annahu sai sani da gairi har sai da muka yi tambaya sai ambace shi da wani sunan da ba na gaba domin ai ya san sunan ya tambaye su sai ce alaika albanda ba garin nan bane wato na maka kunna bala sai muka ce haka ne kada sai ce ba ai yau mai haka to wannan wannan yi wata rana kulla Allahu wa rasuluhu wa alam sai muka ce Allah da manzon sun ta kai ba ta kada je ya jiro a tabaran na Allah wanda ya sani ni dige sai da muka yi tsammani zai ambace shi da sunan da ba na da ba kada je ki alaika yawan nahar yau ba ranar sallah ba gobe ne kulla bala muka ce haka ne kada ce ba inna jima'a to ku sani lalle kinu wa abwalakum ba hasu jayyid da dukiyoyinku wato kala muhammad ahadu rijalin da sai daga cikin wanda ke ruwaya sunan da muhammad sai ce wa ajibu wannan tsammanin kala cewa wa arabakum da mutuncin alaikum haram haramun ne ku bi ku zubar da wadannan da dukiya da ranku da mutunci jihi kai saboda haramun ne wani ya zubar wa haramun ne kada kake duk yadda za a yi irin shi wani abubuwa ka ke ka dauka ka ke da wani duka ka so ba saboda bambancin ra'ayi na siyasa ko na akida ko na kaza ko na da yi ka so ba ka kiyaye wa mutum ka hurmati yau ne yadda ke da albarba da kima a gurin Allah kamar yadda wannan rana take da wato albarba kuma aka haramta ta ga kowa yayi wani abu na ta'addin fi baladikum hada a wannan garin nawo da duk yadda annabi yake kwatanci fi shaharikum hada a wannan wajen nawo ala wannan wajen da muka jira ai ba ai ba ai yake inna ajata juri inda la na ajar jar fi kitabillah ba ai yake shi wajen nan hudu da muka lissafa wa tatalqawna rabbakum da sanu za ku haɗu da ubangijinku فيسألكم عن أعمالكم يتنبيكم دنجني دا أيكم ألا كتورا فلا ترجعوا بعد يوم ضلالا لم تسكيكم كذما فتتوا بيانا بيان الذي يبدون يأتيكم فتا يضرب بعضكم ركاب بعض لازم ينا سيوكم wato yana wuyan dukan wuyan sashi shine yana kira wuyan sashi kuna yaƙar junan ala ku saurara liyuballike shahidu al-ghaib lalle wanda yake nan da gaya wata baya nan wannan sabon ba kina mun mura fada mu ba ba na ba ga ya fada saboda haka mun san cewa annabi ya rasu mutunci da zubar da jini idan mutum ya je zubar da jini ya san yawa ya zubar da dukiyar wani ya san annabi ya hana an sani har yan wajen waya da suke kashe mutane sun sani suna kallo da tsabar rashin mutunci ba wai saboda mutane sun ba daukan mataki suka haɗu jama'a guda kungu guda suka rika shiga unguwanni gwangwazo kabara ko wani wane ne unguwa uku duk suka shiga suka kakkaje jama'a kawai abubuwan da muke faɗa cewa idan illar shi ne idan al'umma suka ba daukan mataki a hannu to abin da yake nuna ba hukuma ba kenan kuma duk kasar da ta zama babu hukuma to al'amari ya lalace ai kuna karbu kalli libya ba ko somaliya ka duba abubuwan da suke faruwa wannan kuma garuruwan kana ganin zaka ila yau da ke yawan ba zaka ba haka za a yi ta tafiya haka za a yi ta tafiya kamar yadda aka ce ma za a wani an haife shi a titi a filantin shekara hamsin kuma a nemi girma duk ba ya za ba haka rayuwar su za ta kare shi sa muke ta gaya waɗanda ba su fahimci rayuwa ba cewa ina neman bala'i ko su rika mutum kawai da ra'ayin siyasa ya ce wallahi da wani saba sai da wani basira ya ce wallahi ba wani lokacin boko haram da yanzu saboda shi saba mu mu mu ba mu yadda ba wallahi gaskiya ka da yanki kuwa amma da yanzu da suke ce anan ka tambaye su ke wanda suka dawo daga Sudan ka tambaye su ke kai ba ka san yaki ba ne shi sa nake faɗa wannan cewa wai saboda shi ka ba ka ce gwaran ayyaki a malam to ba gwaran mu rasa shi ka ba ku ka mutuwa da yunwa ba shi ya zo wani daga bayan shi to bayan amma yaki ba abin da ake jin daɗin sa a rayuwa idan da yake babu babu amma matasa saboda musamman matasa wanda suke yan yan twenty sun kaza wato yan twenty twenty yan two thousand kai mafi yawancin su wannan two thousand kai shekara ishirin da ɗaya da biyu kenan za a su kurau kai mutum da jera maka kalmomi ya wallahi gwaran boko haram ni har yau ba na manta ko da yakin bai zo nan ba na zo na dauko mahaifi na wato ne da kawun tsawa ya da kawo mahaifi na tsawa wannan abu ne mun ciwo sai da na mai da barkani Allah mahaifi na yake ne guru to da wannan lokacin da wato abin da ya ba kai ko ba ko ba ba ka kai min girma lokacin kawai an ce wato an zo kin zawa na rasu lokacin a sauka kawai sai dai mu sauka shi ne sai kai matsawa ni da kai mun ya isa amma sai ka bai dina to ko iya wannan kai baka san wannan ba ko iya wannan mu aiki mutunci ne a gurin ballan da sannan wanda wanda ya je bai san ko kan uwan da ya mutu a masallacin jirgi in ka ga ba wannan ya fada ma ba shi wallahi ina ga ba ko kuma wanda ya je ga abu da idansa na ban mutane a cikin bango saboda kai kawai ka cikin gawar da zo ne kake zuwa baro wannan abala mu da ba ga da kawai da wani ra'ayi a mu da ne wa Allah mutum ciwa saboda haka irin wannan abubuwan da ya kamata ko da yake mu rika aiki ba ne idan Allah ya ba ni ba ko kullun da ka gode mana kanta in ya tashi tara ba zai tara ba wata wata ta gwada amma idan kai mutunci to shi ke shi ke mata ce hankali ba wani abu da yake gaba na duk kudin ka ba za ka ji daɗin jin ba wallahi duk kudin ka shi ne a yi tsallakewa nawa nawa ba ba ganin bidoniyar daga baro lokacin wannan da suka tsallake gaban kudin suka da ba gidan a kanu kai ba kana gaban waya nan ba mu mun gani Iloniya ya tsallake komai an kace ba komai na da ya dawo nan ba ka san su ba kai Allah ya tsoro to da haka wannan shi ne to shi ne yake cewa wala alla ba'da man yablughu an yakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ahu wataƙila wanda ya ji saƙon wanda zuwa haka ya gaya mana zan ya ba ku wanda yake nan aka faɗa amfani da kalmar aka annabi wataƙila wanda ya ji saƙon yanzu ya je gaya wani wanda aka gaya wa duk baya nan aka faɗa ya ko wanda yake nan aka faɗa jin saƙi ya ji kalmar da nauyi فكان محمد إذا ذكره يقول لرواية محمد يا كذا إذا ذكره يقول إلا بدون عزيز زيد سلك محمد صلى الله عليه وسلم في أن محمد يا ريت ثم قال سنزيد على بطورة هل بلغت بيع الذي يأخذ لنا عزيز أربعة وتبدو مدن حجب مقبالا في بطورة هل بلغت أو جروا يزيد الله وفتحه daga annabi Allah ta ce da sai ce da ta ta wa laka ya rasulullah kai mana da jiya kuma ka ga mana ya ba ki Allah sai annabi ya ce Allahumma fadha Allah ka ce da ya fada zubar da jini haramun ne cin mutuncin mutane haramun ne dukiyar mutane haramun ne Allahumma fadha Allah ka ce da babu diyar da ni babu da yake magana akan jiyar ɗan shayi ɗan ɗan shayi bai ɗan karamin shayi wa wujubu jiya da kuma wajibi ne a biya jiya kaga ba a je shi ba ma shi kake da haka wajen kitan kuskure ba na ganganci ba ba kisa na kuskure ko za a biya jiya wasu ne da amdi da kisa ne kama da ganganci ala aqilatil jahili yana da dangin wanda ya zai shi ne aljani dai magana ta ke idan ana tsora wa akila tara ta miliyan dari da kaza da take tare idan ana tsora musu to ba za su kamar yaro suna kallo wanda ai da kuma da su ne gaba idan ba wanda ya wani kanin baban da yake da ya fi cewa dole sai ya biya wani gojen zai zo ya dare ke fata gojen da kuma fara wata ba ne ko kuma biya yawa inda wannan amma da ba kowa zai da hali yake ba gwana ana ga yawo inda kika ga da al'umma da lalace da wata kuwa da jini ma sai mutum ya sanya hannun da yake baban da yana shi ba zai iya daukar mataki to daga nan kasancewa al'umma ta lalace daga lokacin da za ka yi wa mutum hukunci sai ma ta gaya ba cewa alai karka ga kuwa da yazo sai ka hukunci ka zai zanci ya faɗi ai so ake yin kai hukunci ga dama shi ke shiru ya yi zai gida ya faɗa kuma kai ka ci hali an bari an hankali ka a kwance kai wa ɗanka hukunci a nan da ake daidai amma inda ba nan ba ka sako mai hunta shi ne bayan ka yi hukunci ka gaya bar ba na kai shi da wuri ko kan uwarsa ta fito ka ga wani sai ka je ka je ka bi ka ji sai ka kai ko da ba da mutum ne kai aka da kai dole sai ya bari daga nan ka biya ta lare kowa ya ga wannan zamanin Allah da idan ne ka kawo yaro makaranta ka biye ne da sai ka je ka ana dukar ka suka ce ba a duba da shi su da Allah shi mu da su ba Allah ko mu da su wanda yazo kamar da na faɗa yanzu ta ci bi ko uku ba yazo har obi ne mana ayani ya saboda wani wani malami ne wa san da uku ba ko mutum ba ya ce mun ne kaya amma da yazo sai ne ga masa ina da wani na jinsa sai nake masa alai nake mun fara da aiki da yi alƙari da yake yi su amma irin wannan kocin da nake kana da shekaru na san irin tarbiyyar da aka yi biye da su da su muna da bakara in irin wannan tarbiyyar da take wanda aka yi ma tsakanin Allah za ta rike ƴaƴan mutum ba sai ko ba ku dawo maganganu ba shi ba a duka mata yaya kaza kaza kaza dan me yasa nake to ai ne ko ba ni a guri na malamin zai yi domin laifin da shi ne kamata ya yi wani bukure ta domin laifin da ya fi karfin wani da ya gula ta kora ne ba da su yi jiro domin ko a wani ajiye wata domin a makaranta kuma ba ku yi ai kwana ka kore mu kada ke so na shi na da kawai ba dai koma fita wasu maganganu kawai wai sai ke koma cewa kawai masu gemun banza ba na ce a domin nan da ke duka wani kace to ni a wajen gemun makarantar nan ba ina da wajen mu ni ana jirewa nake kawai ne ni ba ma da ke gani ba ba dai da barka ba ba ni kan da samun kace ba ma ba da gemun da gani ba haka da wani wani ba yazo kace to wannan gurin da ke so dama sunna annabi kake so ka zo ka zaka kawai ka kake da amma wai da ka da gurin da yayi ba ka da ne shi wurin da wanda ne ne yana kuma ya danna yana wannan abu sai shi da Allah alaihi ka ga yanzu guri na gado sai girma Allah ka fita me ba da magiya ce don Allah da wata to ka ga duk wanda mutum da yake yi ina da karfi ke to na ji kai wannan da Allah da wata bai kan abu da koma wani abu ba gwara da wata amma ina baka shawara in ka je kai ka je ka koya musu kuma ka je koya musu dan Allah ka karfi ka koya musu karatu iya ba nake dan Allah ka karfi kuma ka koya musu nake duk da zan baka san koya musu ba dole ne mai fata da wannan nake ba za ka je ku dan da aka je koya musu ba za ka amana ba abada Allah eh eh wani an ba ku je ba su za su hukunta ku hajji iyaye ne su ke tara su sun zuwa sama haram ne za ta gaya ma ta yi biyar na gaba ta kuma aka ita ba wallahi ba aka ita ba baka baka amma yanzu yadda aka koma an tare da al'amatu rabbata bai wani ta yi uwar gidiyarta ta ta ɗan kuma ga abin da ta kamala zai zo wani ɗa kake so da annabi ya ce an wani bin salihin ya da'u da wani shi ne ɗin da ke taɓa ba ba shi ba ne a ba an ba babu misali marigayi mai martaba ba an makaranta ya je za da kansa ko ba ka bane ba ka ce ba a cikin rumfa kwale haka ake yi wata rana mai ɗaki na ta ce mu za ta yi wa gwaggon wanka ko dai ba kawai sai ta gano ta ta kula da bayan ta ta ke biya wani ta ke tsare mu da ke da za a yi ba irin da ta da na kira shi na tambaye shi kai dai ko kai kai ina tsara ma zai yi aiki gaba dai aka gana ne shike duka aka yi na ce to shike haka yi wa irin abin da ta ake na makaranta a duk a makaranta a ko kana karatu ko ba ka yi cikin tashi guda daga farko sai ya kai karfi ko ba ka wani kun ga iyaye na zuwa ina ruwan iyaye da ku ba ruwan su da ku ba ga shi ba duk wanda suke samu wannan na kawo ba ku misali dan kurma dan kurma da yake wasan auka har yanzu na tuno garba dido Allah ya kan da ya rasu ko tun na tuno wannan yau zauna a zuwa wajen ana makaranta a zo malam ya ji da ciki kafin ya fito bulalar da kan da yake ga wasu na surutu ya dauka ya dinga kowa ya ajiye gaba wucewa ne ba kawai kowa ne da yake maza da mata sai ake bulalar kuma ba rufe da karatu ma da yauci wani ana karatu yauci kawai ya tafiya da to kai yanzu ba wai ba ko na hanya ba malamin kake tuhuma kamar ya hawo da ne ko bila ya kazu ne ko kuma na hanya haba yaya al'umma za ta dore a haka yaya ba sai ba muka yi malamai ba sa kura kura suna yi suna yi amma kar ka nuna wa kanka kuskuren malamin ka domin uban ka ne yawwa shi kuma uba ba ka zuwa yanzu duk inda matsala take tsakanin uwa da uba to ba a so ka nuna wa ƴaƴanka kuskuren uwa domin kakkare kakkare na shi ne kuma za mu zo lokacin malamin hukunci zai Allah sai ba zan yi sai su ban da hukunci ba amma zan kira gani da kai cewa ba ka ake ba kaza ya kamata kai shi kenan nobody a hukunci da kai shi kenan sai a yi wannan adadi domin kai uba ne amma wayannan daliloyi ina suke ina faɗa yanzu na ga amma haihuwa billahi la ilaha illa huwa ina ba wannan kuma na tausaya in dai aka yi ba haihuwa yanzu ina son da kuma da su ke da domin sai ya ta zama mutum da zama Allah ya tsoro wannan shi to zai ke cewa an abi wa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kaza bi ma kai annabi yayi hukunci akan mata biyu min hudai da kabilar hudai ittala da wanda turjuma ta kauri a tsakanin ba ba ce dawo man ukura bi ajali ɗaya ta ce kuɗa ya fata mata da abu da ya zo za ta ta duka ta ce bai ta da da da da da dubi shi za mu ga mu zamani da ba ta ta ta da abun da ba kalmomin Allah ya na fita daga gidan ka dan mataki ina ga yawa wani ba a kan ita ce auriyarsa ita ce ta biyu a kan bayan galla suke ya gabba shi da matarsa wallahi da yau wannan kurce kurce kamar wata yake ya kwanta ba shi wallahi da yake kamar an ce ya farka kawai nan da doka a kansa ta kai masu ka yi ɗauki ta kamfe shi a gefen ta kuma kai masu soke shi a cinya wurin ya rashi zai da shi ta kwata ɗaya a asibiti wallahi kamar wasa shi ne nake gaya wasu mata yanzu an ce ba za ku iya yanka rago ba na laida amma kuna yanka mutane wannan da irin limani ne ragon na yaba an ce za ki iya yanka abinci ba da kai to ya ce ba za ki iya ba amma ku je yanka jama'a to tsakani da Allah amma yanzu abin ya ce mutane da ake yanka mutane kawai saboda son zuciya Allah ya kiyaye to sai yake ba a saba fatila da ta je ba duka da ta kai tana da ciki kawai sai ya jira kan cikin ta wa hiya hamilu tana da ciki fa qatalat waladaha sai ta kace mata da allazi shi wannan ya wace yake cikin fa kada mu ila nabi sallallahu alaihi wasallam aka kai kara zuwa ga annabi kira da annabi Allah tabbata da shi fa kada annati ya tawazi badariya goma kenan annabi ya gudu ya ce iya abu da yake na cikin da za a ba da bawa shi ne gora abin au amadu ko bawa da mutu ko dan cikin ba eh na mutu ko ko me ya ci ko za ka ba za a ba da diya bawa na mutu ko ba shi ne wato gora yawa eh ko da an gama da ko namiji ai ba kuma a ba da kowace ba jinsi ba shi wani kawai bawan ne aka gaya ma karka ɗauka shi iya bawa da miji kawai kowanne ka bayar ko baiwa ko bawa ko da namiji ne ko da ba kala waliyul marhati sai waliyin wannan mata shi ne waliyul mar'a an gane ko Allah shi gari mani wadda sai dai kuma tara ta wuta irki sai ba azrabi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man la shariba wala akala wala naka wala tahalla fa mithl dhalika faqat ko kado ne kafiya da yake ko da yana da fata'ar magana irki kalli magana wato kai ba azrabi ya rasulullahi man la shariba wala akala wala naka wala tahalla فمثل ذلك بطل أي sai sai ya zan biya biyar wanda bai taba ci ba ko ya sha abinci ba a baya ci ba bai taba cin abinci a duniya ba ko ya sha wala na taka wala da an bai taba magana ba kuma bai taba kuka ba ka ji aka tafiya kamar shi da zari ka faɗa wannan ai wato ba abin da za a biya kai shine bakar hajar jinin da ya tafi a wanda فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا سنة زيتها إنما هذا من تقوى الكهان أولا في مقالة تقوى بوكاي eh to wanda da ko ka jana ga ma dokar Allah ka zo wajen ba da amsa har da yin kafiya ko kamar mai waka me kake so ka ce kamar da zalika a wannan ku ga dinga ku gyara bakan da ta ko yawa ba dai dai dai tsira ne yau na bi ku gaskiya wannan ai mu yi tantar me ba nan ba ai hadisi ne wa jawuli sosai a kan aka kaje malam Muhammad yace ku ka duba za ku ga ai bayanin da yaji abada da aliyya hadisi wala yakunu lahu kima jabu hajar cewa jinin da ya tafi a banza ba wata kima da za a yi a gyara ina amfanin biro ga ɗalibin ilimi ko fensir wani lokacin ana zuwa ko dai footnote ko kuma gyaran rubutu kana zuwa ka gyara baɗan shi ne daidai inna ma hada min ikhwani al-quhan wanda yana cikin yan uwan bokai Allah ya kiyaye mu biya hadisi na gaba al-hadisu hadisi na gaba shi ne da dubu ɗaya da casa'in da shida an yi mubira ta bi da shu'uba an karɓo daga bukira ɗan shuba wa muhammadu bin maslama da kuma muhammadu dan maslama wani muhammadu bin maslama bin khalid bin ali al-ansari al-ausi sannan al-harith yana cikin wannan da aka yi zaman zaman da take zaman wani kullawa a turjeje ne zaman lafiya da banu abdul akal ana ma al-kunya da abu abdul rahman ya je yakin badar ya ji yake hudi banda wayannan biya hudin da aka yi a baya ya da annabi alaihi salatu wasallam ya ji amma banda tabuka ya rasu a madina an gane ko bai zauna a wani gari ba madina ba irin mutanen nan ne da zaka ce iya rayuwar ta a Kano kawai to shi iya madina ya zauna kawai an gane ko akwai yakokin ma da za a fita annabi zai zauna shi zai zauna ya gire madina akwai ga ba wai zuwa gari wannan nufin wani gari ya je ya zauna zuwa da zama amma ya koki kaga ai ya je wurare daban-daban a ya koki amma zuwa da zama kamar da za a ce mutum ya tafi wani gari ya zauna shi da yi wannan ba sai na Umar bin Khattab ya dora a kan kula da zakar Bani Juhaina shi wannan ba Allah saboda an ce mutum ne mai amana kware da gaske lokacin da aka samu matsala tsakanin sai na Usman bayan sai na Muawiya sai na Ali kai bayan kace sai na Usman shi zabe hannun da yake ba wanda zai goya baya bai shiga bukinan ba bare kuwa sannan an ce mutum ne wankan tarwada ba fa yi bane kan da ake cewa mutum dakula kala to shi haka yake dogo ne mai danko shi ne wannan bawan Allah yana da yaya maza guda goma yaya mata shida kamar yadda muka faɗa ya rasu a shekara ta arba'in da shida ko da bakwai bayan hijira yana da shekara saba'in da bakwai a duniya shi ne muhammad bin maslama radiyallahu ta'ala anhu an umar radiyallahu anhu annahu istajarahum fi imlasil mar'a sai na umar ya ce nemi shawara sai ya ce me hukuncin wanda wato aka fara mata da an gane ko matar da matsala ta faru irin wancan da muka biya yanzu sai cikin ya jibi me hukuncin da ya tambaye su magana da mujira sai mujira dan juba yace kaukan nabi sallallahu alaihi wasallam bil gora annabi ya yi hukunci da cewa a bada bawa ko baiwa abdin aw aba kaga hadisin da muka wuce فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضائه محمد بن مسلمة ya bada shaida cewa shi yana na annabi ya bada shaida da wannan sai hukunci da wannan kai wannan shi wannan hadisin kaga ya koyar da mu abu biyu za mu koya na farko shi ne yin shawara da mutanen da kake tare da su wani abu ya taso da tambayar ma abota ilimi kafin ka zantar da abu sannan hukuncin wannan nau'in na kisa idan an samu matsala ko dai makociya da makociya ko jijiya da jijiya an samu matsala wata zuba da wata ta kashe ta zuba mata da ciki ko kuma ta kashe mata ɗan cikin da dan da an je wani lokacin za ka rage wata baro har raunin ana gani a cikin jaririn to kaga a musulunci ga abin da za a yi kitabul hudud amin ma'a na'am ina ji kima ta kudin kima la ya kani ya fito za ta biya miliyan tara shike tunda ba ba yi kudi za a yi da kimar bawa shi za a yi eh yana nan kuma abu ne sanan ne ba ga malika yi in ya ga dama dai tunda taklifi ya kace sai dora ma abin da yabo wannan zabi domin ya ga sauran hannu ne da ita to bara ya mata doka mai karfi ya daura ta kuma ba kamar yanzu wajen da ake faɗa to na gani wajen da ake cewa ta doka wa yarinyar nan ai asali ɗan nan ungo mu a gidan kai a nan ta zauna da ta zuwa na Allah ya rasta ki mai ɗaki na rasta ta san ta ta san gidan ta zauna ta ce ba wani zancen rashin mijin ta yana bakin ta ce ba ta wanda ta zauna haya a gidansu abokin mu ne yake Allah la ta saba rigimar da muka tace ta yace lafiya ta lau ras kaga me yasa bayan feminist goyen human rights ba su shigo ba ai dan yarinya ta kace da mijin ta kace ko za a ji ba a ji an yadda ba ta da hankali ina ga mu da mijin ta kace wallahi za a zo a ba ta kariya a ji an yadda ba ta da hankali amma yanzu ya ya yarinya ce kuma mace idan kuka ji ba ta bacci ba amma lafiyar da lau kawai saboda tiji dan hauka tiji hauka ne sau ka ki dafa wa yarinyar mutane ko mata mutu ba ko to ta farfado wallahi ke dorar take a ce doni rashin lafiya a to alƙalin ba likita ba yan ce kamar ya tabbatar da lafiyar ta ba ai gina na gaya ba ko yayi baki din da baki ne na banza kitabul wudu to ga haddi littafin da zai magana akan haddodi haddi babu haddi sarka babu da yake magana akan haddin sata shine wani sabu hada littafin sata nawa ne littafin sata dan an yi za a yanke hannu أنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يجي تقرأ يد السارق في ربع دينار za a yanke hannun barawo idan ya shiga hirzi ku fahimta hirzi gurin da aka ajiye abokinka da kuke kwana ɗaki ɗaya da kai in ya ɗauke ma miliyan ɗaya ba za a yanke ma hannu domin ka amince da shi wannan haɗari ne ta'aziri eh in baka yi da shi ba kai shiga ma ɗaki tabiri za a yi masa kawai shi kuma alkali yana da dama ya abin da yake so amma dai ka amince mutum ya shiga gurinka kuna tare ya sace ma wani abu ba sunansa ka ta yanke hannu ba horon da za a yi mai shi da ajiri haɗini to shi ne za a yanke hannun barawo fi rubu'i dinar nawa ne rubu dinar yanzu a kan da sadat dubu talatin ko yawwa yanzu ya kamata na ka kai sadaki ka kai dubu arba'in ko hamsin ko ɗari yanzu yayi ɗari ma ke yayi ɗari ya ke ƙwarai kuwa to saboda haka sai ce a Kala Allah ya ce wa sariku wa sarika tu fakkahu jaza'an bima kasabana kala min Allah ko dai ya kamata mu sako ko albai din ne dan kar a hada zawari aure eh jaza'an biwa ka tabana kalan min Allah wallahu azizun hakim ko shine wani balaraban kawai ya zo wucewa sai ji wani yana tilawa yace wasariqu wasariqatu faqda'u aydiyahuma jaza'an bima katabana kalan min Allah wallahu ghafurur rahim sai malam wannan ayat ba daidai bane to ya dai rike ji ban sani ba amma wallahi ba daidai bane shi kawai da dabburin ayat yake da farawo da miji da farauniya mace shi yake musu hannu sakamakon abu da suka kasance sun tsoro wurga na dai Allah ya ce a yanke hannu kuma ƙarin yake wallahi ga goro da yin ya ce a yanke hannu kuma a ce bai gafara ne ne sai yake wallahi ba haka take ba ito ai sai ka fadi inda abu ne shi yake ya tabbatar shi ne bai haka ji ba wallahi ba haka bane sai da kaji ya tuka to za mu tsaya sai da suka je suka kai kara gurin wani babban malami ya laran mai to kai ne zaka faɗa sai yake saboda shi ya san ba yadda zai Allah ya ji a rika mu kuma ya gafara ya ji kai ya ga ba ai wallahi azizu na yake haba yake kaji magana Allah ya mabuwayi ne kuma mai hikima saboda haka ya fi karfin kowa da hikima yake a yanke hannun saboda aka ran ba da yi shi me yasa ji an yanke hannu ya ta turanci shi yake da hikima yake a yanzu to ina ga lokacin da ya cika kansa za mu dawo dawo da hujjar da ji mai zuwa abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladar da wanda muka kure Allah ya zai mana muna da Allah da sunayen sa kyawawa da shugaban sa madaukaka duk waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alheri Allah ka biya musu bukatun fakar mu Allah ka zama da ita lafiya cewa gabani da aka rantsar Allah ka wasu kan yi wani adalci Allah ka tsora hannayen su akan hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa duk kuncin rayuwa da matsaloli da za a shiga Allah ka bar mu hanaka Allah ka hore mana abin da za mu yi rayuwa da muna roƙo Allah da sunan yake kyawawa da tsohon sa madaukaka so duk tsoron da muke ji Allah ka ije mana shi Allah ka maganta mana muna roƙo Allah ya sunan yake kyawawa da tsohon sa madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya sai da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu suka riga mu gidan gaskiya da malaman Allah na jikan su da gaba masu rai kuma Allah ka tsara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunan ka kyawawa ƴaƴan mu da matasa ƴan uwan mu Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين